Lawo a yau malam zai ci gaba da karatu a kasar ɗin yawo wanda halka ta uku. Halka na hudu a cikin sani wanda ya zo goma sha ɗaya ga watan al-Muharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma ya zo daidai da ashirin da tara ga watan ɗaya hijira dubu biyu da bakwai insha Allah malam zai ci gaba bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كما يسمى جباتر وعلى جباتر وأن الكتاب الذي كرمته إسلام سلسة لكتابته لكتاب اللحن وهذه جزيرته yau za mu fara halka ta hudu za mu tashi nasabin da surin mutari ba da lamin suhur al'amshila misalai da farko in aka ce lamin suhur lamin ce wacce za ta zo bayan wani aiki mabi wanda aka kore wannan aiki mabi in ma ya kasance mabi ne lafzan wa ma'anan wa in ma ya kasance mabi ne ma'anan la lafzan wannan mabin kuma ya kasance daga fi'ili kana aka samu to jin damun din da zai zo to a wannan lokaci zai zo ne da suna lamun shuhur ko kuma da gajerin zango jin lamun din da ya zo bayan makana ko kuma ya zo lan ya kun ko kuma kana aka sa masa harfin nafi ko ya kuno filin rudari aka sa masa lam saboda lam idan ta shiga fi'ilul mudari tana mayar da filin mudari ya koma da ma'ana fi'ilin madi saboda haka idan aka sa wa ya kunu lam to din lamun din da za ta zo daga baya a jere da wani filin mudari wannan lamun ana kiransa da suna lamun shuhud haka nan a lokacin da aka sa wa kana ma aka ce ma kana din lamun din da za ta zo a jere da filin mudari da ke bayan wannan filin kana da sunan wannan lamun ana kiranta lamun shuhud bari mu karanta misalai mu fassara tukuna al'amsila misalai ما كان الصديق ليكون صديقا ما كانت الطيور لتسجن في الأقفاص لم يكن الشرطي ليسرقا لم أكن لأرافق الأسرار waɗannan misali misali na farko ma kana sadiqu li yakuna sadiqahu ma'anar wannan shine samsam aboki bai kasance mai ha'intar abokinsa ba shine ma'anar juhudi samsam aboki bai kasance mai ha'intar ko mai cin amana abokinsa ba ma kana tiyuru li tasjana fil akhfar tsuntsaye ba su zama abubuwan da suka dace haka kurun a tattana su ko a ɗaure su a cikin kejuna ba ba na a basu su wala al'afas don ne na kaf shi ne keji inda za a sa tsuntsu a ɗaure shi lam yakun surfiyu liyasrika dan sanda samsam bai kasance mai yin sata ba ko bai dace dan sanda a ce ya yi sata ba inda shi ne mai hana satar lam akun li urafiqal asrara san san ban kasance ina abokantaka da mutanen banza a tararro ba waɗannan su ne fassara waɗannan jimloli guda hudu idan muka duba kowace jumla a cikin waɗannan jimloli za mu ga na farko da na biyu an sa mata na a farkonsu na uku da na hudu an sa lam yakun ko lam akun ma'ana filin mudari na kana wanda aka sa masa harfin nafi lam to shi ne muka yi bayani da farko a duk lokacin da kaga filin madi kana an sa masa ma ko kuma filin mudari ya kunu an sa masa lam to a wannan lokaci jin lamun din da za ta zo a joni da fi'il mudari sunan wannan lamun din lamun shuhuri sannan tsakanin wannan lamun din da fi'il mudarin da lamun din ke jone a cikinsa akwai an wannan an din ita ce sai wa fi'il mudari din na saba sai dai bai halatta a wannan waje ka fito da an din ba sabanin darasin da ya gabata ba da lamin ta'alili za ka iya fito da an din ko kuma ka koye ta amma a nan bai halitta ka fito da an din ba misali idan ka ce ma kana sadiqu sai ka samu filin mudari shine ya kono ya kono to ma kana nan sai ya kawo mana da lamun shuhur sai aka ce li yakuna li yakuna ba li yakunu ba kun ga dai yakunu filin mudari ne saboda ya'un harfin mudari ne amma ka ce li yakuna asalinsa li an a ko li an yakuna akwai an koyayya ita ce ta yi wasirin mudari din nan nasaba amma a nan ɓoye ta din wajibi ne ma'ana idan ka fito da wannan an kuskure ne a larabci kuskure ne a lahu shi ka za ka ce ma kana sadiqu li yakuna li yakuna sadiqahu za ka ce yakuna fi'l mudari mansubun bi an mudmara wujuban ma'ana wannan fi'il mudari ne wanda aka masa nasaba da an mudmara wacce take koye wujuban ma'ana koye ta din wajibi ne ba da lamin juhudi a bayan wata lamun wacce ake kiranta da suna lamun juhud to haka za ka yi irajin sauran misalan da suka zo da aka ce ma ka nake tsoro ma ka nake tsoro sai aka ce li tusjana li tusjana لكن في السنة فعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام السكوت حكى إن كتب لم يكن لم يكن الشرطي ليسرق ليسرق حتى لم أكن لأرافق لم أكن لأرافق لأرافق ليسرق لتسجن ليكون waɗannan duka shi mudari ne wanda aka mutu nasaba da wata an wacce aka cire ta ma'ana cire ta ɗin wajibi ne abin da ya wajabta cirewan kuwa shi ne an ɗan ta zo ne a bayan lamun shuhudi ba lamun ta'alili ba tunda bayan lamun shuhudi ne to wajibi ne a cire wannan an in kana son misalan su a cikin Qur'ani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان تنقص وما كان أنا يكفي ليعذب ليعذب بعد ليعذبه ليعذبهم وأنت فيهم مثال فيه المباري وانت أتصال سلام قوى إن الله سبحانه وتعالى يكفي وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم آه لم يكن الله ليغفر لهم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لم يكن لم يكن wannan lam yakun din shi yasa muka ce lamun din da yake jone da li yakira din nan lamun shuhur ne fi'ilin mudarin kuma an masa nasaba ne da wata an wacce cire ta din wajibi ne saboda ta kasance ne a bayan lamun shuhuri haka nan wa ma kana Allah li yu'azziba li yu'azziba من شيء ليؤدبها منصوب النبي المضمرة وجوبا بعد وجوبا بعد لام لام الجهود saboda ma kana da aka ambata daga baya to saboda haka kenan abin da zai bambanta maka tsakanin lamu tarili da kuma lamu juhuri na farko lamu tarili ma'anarsa shine bayanin sababin yin aiki bayanin sababin yin wani aiki misali idan ka ce ji'tuka li azuraka ko ji'tu li azuraka kai amfani da lamun nan domin ka faɗi sababin zuwanka da take jiku na zo sai take li a zura ka dan na ziyarce ka wannan shine ma'anar lamu ta'lili in ka ga dama za ka yi cewa jitu li an azuraka li an azuraka ka fito da an dan ko ka boye amma damar juhudi ma'anin da take bayarwa shine musa abu ka ce abu samsam bai kasance ba wani abu ne samsam abun bai kasance ba shine ma'anar damar juhudi idan ka ce ma kana sadiqu li yakuna sadiqahu aboki samsam bai kasance ya haiki ya haiki abokin ka ba ka koyi abin ne samsam abun bai yi ba saboda wannan shine ma'anar juhudi a larabci ka musu abu ka san abu gaskiya ne kuma ka fusa shi wannan shi yake kiransa shuhud a larabci wannan bambanci na farko kenan bambanci na biyu shi na mutalili yana kasancewa ba'da nafi yana kasancewa kuma ba'da isbati ma'anar nafi za ka iya cewa ma qara'tu hadhihi safha ko kace ma qara'tu hadha alkitaba صفحة صفحة إلا لأحفظ لأحفظ كذا ما قرأت ما قرأت سكت لأحفظ كذا وشي بايا النبي ذاك يتوى قرأت قرأت الكتاب لأحفظه لأحفظه زيزو بعد بعد الإثبات زيزو بعد النبي أما دام الشهور بايا زوا سي بايا نبي أبو نبو كل زي بمبتا ما دام التعليم da kuma damar juhuri namun tarihi yana zuwa bayan kowanne fi'ili amma namun juhudi ba zai zo bayan wani fi'ili ba sai fi'ili na kana mabinsa ko kuma mudarinsa mabinsa misali shine kana mudarinsa shine ya koro sannan abu na hudu da zai bambanta ma tsakanin lamu ta'ali da lamun juhudi لام لام الجهودي لام الجهودي أقول شيء إذا كجيتي تو بايا أيتي سي دومين ينونا قولي و قولي أبو جباجرة sabanin namu tarihi zai yi ya zama na korewa zai yi kuma ya kasance ba na korewa ba ko kuma ka ce da wata ibara daban namun juhudi dole ne dole ne a ɓoye an ɗin da yake jikinta jikin filin mudari da ya kawo amma da mutari ba dole bane in ka so ka ɓoye in ka so kuma ka bayyana waɗannan bambance bambance guda hudu su ne tsakanin lamu ta'adiri da kuma lamu zuhuri alƙa'ida ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد لا للسهول ينصب الفعل المضارع انا وكيل المداري نسبا بان مضمرة سوة ان وشتكي قوي معنى المضمرة وشتكي قوي وجوبا فانا قوي انت انا واجبي بعد جواز البحث بعد لام الجهود باين وسلام وشأكي كلمة تسونا لام الجهود ita ce wacce za ta zo bayan ma kana ko kuma lam yakun ko lam akun kamar yadda ya gabata بعد او ابو نقوكو انا وكيل المضاري نصب da an mudmara bayan au bayan au au din amma dole ne ta kasance tana da ma'ana na ida ko kuma ma'ana na illa kamar yadda zai zo a ka'ida al'amtila misalai istamiya nusha tabibi ka saurari nasihar dokta likita أو يتم شفاؤك أو يتم أو يتم ركت أو يتم بقى. أو يتم شفاؤك أتلنسى إلى أن يتم شفاؤك أو أنا يظن إذا معنانا إلى كذن جدين نسيها لكتا حرزوا الوقت دا لا فيا كذيتك لا تفهمش كتن لا فيا تحبب إلى إخوانك كسو زوا كزمو abin soyuwa zuwa ga 'yan uwanka au tanala ridahum ila an tanala ridahum au anan ya zo ne da ma'ana na ila har zuwa lokacin da zaka samu yardan su au tanala tanala يعاقب المسيء أنا أزبتد لديه أو يعتذر أي إلا أن يعتذر فإن بعد أذر لا يوم ولا لكن في أبر يا بش أو أنا يا ذوني دمعنا لا إلا يحرم التلميذ المكافأة ذا هنا ذا هنا ɗalibi mukafarsa ba na ɗan abin da ake bashi ƙarshen wata saboda ya fi sabulu ya fi omo ya samu kwanciyar hankali wajen karatu shi ya cikin almukafa au ya shahida illa an ya shahida sai dai in ya yi ƙoƙari au anan bi ma'ana illa ne in ya yi ƙoƙari ba za a hana shi ba kenan a waɗannan misalai guda hudu misali na farko da na biyu muna da au wanda yake da ma'ana na ila misali na uku da na hudu muna da au wanda yake da ma'ana na illa kowanne daga cikin su ya zo ne da an wannan an wacce aka cire ita ce ta yi wa wannan filin filin mudari da muke gani na saba ya cimma talala ya tafira ya jitahida an ɗan da aka cire bayan au wacce take da ma'ana ila ko bayan au wacce take da ma'ana illa ita ce ce ga wannan shirin mudari din na saba a nan ma cire wannan an din wajibi ne ba za ka fito da shi ba ba zai yi ka ce istami'a nusha tabibi au an yatimma ba ba zai yi ba ko au an tanada au an ya'tadira au an yashaida ba za ka faɗi haka ba dole ne ka goye wannan alɗin alƙa'ida yansabu al-mudari'u ana wakilin mudari ya saba bi an mudmara da wata an wacce take koye koyayya wujuban ba na koye ta din wajibi ne ba da au a bayan au allati bi ma'ana ila au din da take dauke da ma'ana na ila au illa ko kuma auren da take dauke da ma'ana na illa a lokacin da kaga fili mudari bayan au an masa nasaba to au din nan imma ma'anarsa ila wa imma ma'anarsa illa الرابع نخذ بعد حتى باين حتى يدمك كرنتا باين لام الجهود باين او بمعنى الى او بمعنى الا za a yi wakilin mudari na saba da an koyayya wujuban to haka nan idan bayan hatta a bayan hatta za a samu an koyayya ita ma wujuban a yi wakilin mudari na saba da wannan an koyayya an amsila misalai la yumdahu alwaladu ba a wa yaro yabo ba a yaban yaro hatta yanada ridawa lidaihi hatta yanada yanada ba za ka ce hatta yanadu ba shi ka ce hatta yanadu akwai ibnu mali a kusa da kai da bulalan safe saboda anan hatta yana nasaba ne da an mudumara saboda baka ga wannan an din ba ba za ka kiwo wannan fi'ili nasaba ba hatta an yanada asalin amma an din nan ba za ka fito da ita ba saboda koyi ta din wajibi ne za ka ce layin dahul waladu ba a yaban yaro hatta ya nala hatta ya nala riba walidaihi sai ya samu yardan iyayensa ya nala sa'alzamul firasha zan lazamci shimfiɗa ma'ana ba zan bar kan shimfiɗan nan ba hatta ya cinna kifa'i sai warkewa na ya cika in na gama warkewa cikakken warkewa da kullum zan bar shimfiɗa حتى يتم يتم لا تأكل كركتي أبنتي حتى تجوع تجوع سيكاد يوع يبقى كده يوع كركتي أبنتي لا تدخل كركتي جدا جدا متاني حتى يؤذن حتى يؤذن لك في أمك إذني وإذا أنا من وفيه المداري منصوب بعد حتى ينال حتى ينال يتم حتى يتم تجوع حتى تجوع يؤذن حتى يؤذن kowanne daga cikinsu koyi an wajibi ne alƙa'ida ينصب المضاري بأن مضمرة وجوبا بعد حتى يجي أنا وكيل المضاري نصب بأن مضمرة أن أولية وجوبا معنى قوي تدن واجبين بعد حتى إذا أنت تنتظر أبايا حتى kenan wuraren nan da muka karanta lamul juhud au hatta kowanne daga cikin su akwai an koyayya koye wannan an dan wajibi ne ba da fa'i sababiyya bayan fa'u sababiyya akwai fa'u sababiyya akwai wawul ma'iyya in aka ce fa'u sababiyya duk wata fa'un da za ta zo a jori da filin mudari bayan ne bayan bayan amru ko nahyu ko kuma a dunkule a takaice ka ce ba da salaf ba da salaf in ka ce ba da salaf ka gama gaba ɗaya in malaman nahau suka ce salaf suna nufin duk wani abu wanda yake ɗauke da ma'ana na neman abu misali filin amri salaf ne in na ce maka izhab na nema ne da ka tafi na neme ka da ka tafi hani salaf ne in ka na ce maka la tazhab nami na kada ka tafi tamanni taraf ne haka ce tamanni shi abin da suke burin ya kasance ya laitani kuntu ma'ahum fa akuza ya laitani laita tamanni ke so abu ya kasance abin ba zai taba yiwa ba ko kuma zai yiwu amma yiwuwar su yana da wahala kamar ka ce laitani laitani laitani ليتني جنا جناحين فأطيرا dama ina da fuka fukai guda biyu na tashi sama haka Allah asali bai hadisa maka fuka fukai ba in aka ce tawaki raja abin da kake so ya yiwu amma me yiwuwa ne la'alli ablughu al-asbaba asbaba as-samawati فأطلع قراءة عاصم عاصم الكوفي فأطلع فأطلع فأطلع ولا ألا شيء يدوب فأطلع جمهور سنكر أنت فأطلعوا فأطلعوا saboda la'alla a gursu baya daga cikin salaf an gane ba to shi ne abin da aka ce ma salaf ya hada amro ya hada ya hada layin ya hada raja ya hada tamanni ya hada ta'abid haka ce ta'abid shi ne abin da za ta nuna wa mutum lallama mutum bisa da kace ala ala tajlis indana fa natahaddath fa natahaddatha wani haka ba za ka zauna ba za ka zauna a gungu ba mun ta hira ala ta ta'abid ake kira ta janyo hankalin mutum ya aikata abu ala tajlis indana فنتحدث قوة نتحدث تقول صاروا السببية سنة زوا باين طلب طلب سنن هو أمر لي هو نعي لي هو تمني لي هو رجاء لي هو تعديد لي وانا أبو نفر قلتنا هو كما باين نفي أنا كده وانا النفي النفي المحض النفي المحض أبن ده يكي نفي النفي المحض قولي وادا korewa ne kun san akwai korewa wanda ba korewa ba ne akwai korewa ko wanda korewa ne misali idan nace maka nace maka nace maka la yajlisu la yajlisu baya zama kaga na kore ba la yajlisu wani baya baya zama saboda la din harfin nafi ne wannan korewa ne amma nace la yajlisu zaidun illa an tajlisa latin nan ba korewa bane korewa ne amma ba ba'ad bane saboda akwai zai zauna da zaman ne yake da sharadi za ka ci annabi ma'ad kore wanda ba shi da wani sharadi misalin sa misali na farko da na biyu shine lam yusi lam yusi bai yi laifi fa yubu gada balle a kisi wannan fadin nan mun kira shi fawo sabadiyya ne saboda yana nuna sabadin kisin لم يطيب بين ليبا فيبغض السبب ليس أكيد بيبا بين ليبا تكنا بين ليبا السبب ليس أكيد معنى تند بين ليبا ليس أكيد lam yus'al ba a tambaye shi ba fa yusiba balle ya harka kun ga fadin da zai baka menene zai baka ma'ana na sabari haka in ka kawo ilil amri isna il ma'rufa kai abu mai kyau fatanana shukra ka samu yabo ko godiya fatanana a sababin aikinka mai kyau sai ka samu godiyar mutane kun kun zayyinin jani ka kasance mai saukin kai laraba suna gaiwa mai saukin kai zayyinin jani ka kasance mai saukin kai wato habba wato habba a sababin saukin kanka a soka kun ga anan ne ka fahimta abinda za ka fahimta idan filin mudari ya zo a jore da fa'ul kafin wannan fa'ul din an samu nafiyul lahab kore wani aiki ko kuma an samu tsaraf mun ambaci tsaraf abubuwa ne daban-daban amru lahayu tamanni raja'a ta hafi da makamacin su to a wannan lokaci filin mudarin nan wanda aka jona masa an ko aka jona masa fa akwai an koyayya a bayanta a bayan fadin wacce ke wa filin mudarin na saba shi yasa asalinsa lam yusi fa an yubghada lam yus'al fa an yujib amma cire an ɗin a nan ma wajibi ne kake ya kaka bade an ɗin da aka cire ta wajibi to ita ce ta yi wasirin mudarisin na kaba nan shi yasa in ka zo irabi za ka ce fa yi bukata yi bukata ta yi mudari mansubun ji'an mudmara wujuban za ka ce wujuban بعد فاء السببية المسبوقة بنفي المحض a nan kenan in a nan gaba ne misali ba tanada za ta ci almasbuqa bi sarf almasbuqa bi sarf kenan a nan wannan darasi shi ne darasi ne zuwa bambanci kaɗan ne tsakanin su babban abin da muke bukata ka fahimta a nan shi ne filin mudarin nan da aka masa nasaba an jona masa fa'ul fa yi bukata fa yusiba fa sanada fa suhabba da aka jona masa faun sai muka samu ilmi mudarikin mansubin ne amma ba mu ga abin da ya masa nasaba ba an gane a idanun mu ba mu ga abin da ya masa nasaba ba to abin da ya masa nasaba din shine an wannan an din an cire ta ne cire ta din kuma wajibi ne dole ne sannan ba'u sababiyya ba za ta zo ba sai bayan abubuwa guda biyu abu na farko bayan nafiyu haka ce nafiyu a samu wani fi'ili da aka kore shi da harfin nafi wani fi'ili wanda aka kore shi da harfin nafi harfin nafi suna da yawa ma harfin nafi ne nan harfin nafi ne ma harfin nafi ne lam harfin nafi ne duk wani harfu ko duk wani harfi wanda ake kiransa harfin nafi wanda yake kore aiki a kore wannan abu na farko kenan abu na biyu kuma bayan sabab mun ce talab ya hada abubuwa da yawa filin amri talab ne filin mudari wanda aka sa masa la annahiya misali la ta zahab la ta akul talab ne tamanni talab ne shine ya daita abin da yazo da daita tawacci ko raja talab ne shine abin da yazo da Allah tahdid talab ne shine abin da yazo da ala kamar ala ta jilisu indana ana tahaddasa istibham talab ne kamar ka ce kamar ka ce misali aina zaidun aina zaidun fa uladi lahu ko ka ce aina zaidun fa atira ilayhi an gani aina wanda da nace aina zaidu ila zaidu yake fa atira fa atira ko fa azhaba ilayhi an gani ko ka ce kaifa zaidun kaifa zaidun fa audahu kai ba zai rufa a da ko saboda haka waɗannan abubuwa duk suna karkashin sarraf to idan ka samu waɗannan abubuwa to a bayan su ne fa'u sabadiyya yake zuwa haka kawai baya zuwa an gane kar ka ga fa'u a wani ku a jone da filin mudari kai wa wannan filin mudari din nasaba'a dole wannan fa'u din abin da zai janyo wannan fa'u shine nafiyu ko kuma talab talab din nan sune waɗannan abubuwa da muka ambata a lokacin da aka samu nafi harfin nafi aka samu talab to a nan ne za a samu wannan fa'ul wacce ake kiranta da suna fa'ul sababiyya in ba haka ba ba a samu sa misali a qur'ani la yuqda alaihim fayamutu la yuqda alaihim fayamutu bai ce fayamutu na ba la yuqda wannan nafiyo ne fayamutu anan yamutu fi'l mudari mansubun بأن مضمرة وجوبا بعد قال السببية المسبوقة بالنفي فيه لا يقضى عليه وعلامة نسبه حذف النون كما عندما كررت أبايا حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وكما عند ابن هشام يأبت لأنه من الأمثلة الخمسة ابن هشام هنا قال شيء أتي الأفعال الخمسة تنقذ كلهم wannan kenan misalin tamanni a Qur'ani ya laitani kuntu ma'ahu fa afuza fa afuza za ya laita laita din tamanni ne fa afuza misalin tawassi a Qur'ani لأدي لأدي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع قراءة الكوفي فأطلع جمهور القراء نافية ده ابن كثير da abu amin al-basri da hamza da kisai waɗannan duk sun karanta ne da rufa fa abbali'u dalilin su la'alla baya daga cikin talab ko kuma arraja baya daga cikin talab suka ce to in ka tambaye su to menene dalilin da yasa shi afin yayi masa nasaba wannan jidali ne tsakanin basrawa da kofawa a kaulin basriyuna kun san kamar yadda muke da mazhabar malikiya shafi'iyya hanbaliya hanafiya a duniya a cikin haka nan muna da mazhabobi na nawa akwai mazhabul basriyi akwai mazhabul kofiri akwai mazhabul bagdadiyi akwai mazhabul kitabiyi wannan duk mazhabobi ne na na nawa a mazhaban basriyun bai halitta bayan raja'i kai wasilul mutari na sababa in ka tambaye su kace musu to ku basiriyun kun ce ba zai yiwu a bayan la Allah ko raja'i ayi wasilul mudari ya saba ba to me yasa asin ya karanta a kira'arsa fa afari'a sai su ce dakata eh kira'a ce sahihiya an rawaito a gun manzo sallallahu alaihi wasallam mutawatira amma ba la Allah bane ba la Allah bane saiwa ko ta jinno nasaban fa afari'a sai su ce ma haka saboda iya mutu kaga ta wai kana son malamin da iya ya ci kowa iya musu ka nemi malamin na ya ci kowa iya musu don yin shi in ba da Allah bane sai ce to ya amanu bulihi sarha ya amanu ibni ibni bi sarha ibni din nan ne shi da amri ne ko to amru talab ne ko kamar yadda anan muka ci isna il ma'rufa fa kana la isna shi da amri ne ba yadda wannan fi'il amri din isna shi ne ya janyo nasabar fatanala suka ce wancan filin amri din ya amanu ya amanu ibni din ibni din shi ne ya janyo nasabar nasabar fa'afali'a hada shi kenan sun ansa ibni din sarhan fa'afali'a kai kina mu wani katon bene fa'afali'a a sababin ginin nan affali'a ila ila ibuta kana ma'ana ne ya fita ya fita ma'ana ne da shi yasa nawo ilimi ne na mutu idan baka kware da nawo sosai ba wata za ka ka fara mutu kaga wani abu karara ka karanta a nawo ɗinka an saba masa to sai ka fara kone kone kuma neman hanyar kuɗa to shi ne a nan fahimtar wannan darasi din yana da muhimmanci sai ka muka yawaita bayani a kai dan a qur'ani suna da yawa a cikin qur'ani kuma in baka fahimci darasin ba ba za ka iya fassara a cikin qur'ani ba kita ya dai tare kuntu ma'hu ma'hu fa'huza da ma ina tare da su fafuza sai na samu rabo me yasa in samu rabo sababin kasancewa na tare da su sai zai kawo kawo sababiya fa afuza la yuqda alaihim ai la yuqda alaihim al-maut ba kaddara musu mutuwa ba yan wuta fa ya mutu balle su mutu an gane ba kaddara musu mutuwa ba fa ya mutu balle su mutu an gane to saboda haka in ka fahimci cewa fa'u sababiyya ba ta zuwa sai bayan nufi ko kuma bayan talab kuma ka fahimci cewa talab din nan fa yana daukar abubuwa da yawa filin amri talab ne na'ayi talab ne tamanni talab ne raja a kaulin kofawa طلب ne istihari talab ne tahdidi talab ne duk wani abin da yake nuna nema talab ne to bayan talab waɗannan abubuwa da nafiyu a nan ne fa'u sababiyya ko wawul ma'iyya wacce za ta zo a nan gaba suke zuwa idan suka zo kuma za a yi wa filin mubari wanda yake dole da su nasaba da wata an wannan an ɗin kuma koye ta wajibi ne mu koma ka'ida القاعدة ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا يجي انا وكيل المضارع نسبة دوات ان مضمرة وجوبا بعد فاي السببية باين وتقع وتتكي لسونا السببية المسبوقة وتي اكا رجاتا في نفي بنجبو wanda aka riga ta bi nafi da nafi lam din da muka ambata nan ba dan ta kai ba duk wani harfin nafi la ma lan duk wani harfin nafi au talab ko kuma talab ko ya ta kai maka wasu littattafan nawa saboda bayani za ka ga sun ce ma بعد الامر بعد النهي بعد التمني بعد الرجاء بعد التعبير بعد الاستفاهيس وعلى السكت اه شو بعد طلب شو ان ابوها قال اجي ايه سنة طلب بعد واو المعية بعد واو المعية تو wannan darasin shi ne darasin da ya gabata bambancin su anan anan an sa wawu ne sunan wannan wawu din ana kiranta wawul ma'iyya a can an sa bawul sunanta bawul sababiyya ma'anar wawul ma'iyya shi ne yin aiki aikin yana haɗe da wani abu shi ne ma'adin haɗuwa ka yi wani aiki amma ba tsoron aikin ba aikin yana haɗe da wani abu bari mu fassara domin ma'anar ya fito mana daidai al'amfila misalai lam yaf'al al-khaira lam yaf'al al-khaira bai aikata alkhairi ba wayan dama kun ga wayan dama kun ga wawul aka kawo wawun din ana kiranta wawun ma'iyya wayan dama ma'ana yayi nadama a tare da aikin alkhairi mutum ne asali an san shi baya aikata alkhairi in ya bada naira goma ma sai dinga jin naira goma a rai yana da dama me yasa ya bada naira goma me yasa ya sadaka naira goma saboda tsoron sun surutu rowa to shi ne anan kenan shi duk wani abu da ya aikata sai ya yi nadama ba shi ne kake masa lam yafa'al alkhaira bai aikata alkhairi ba wayan dama ma'anar wannan a haɗe da aikata alkhairi a haɗe da aikata alkhairi yayi na dama shine ma'anar wawul ma'iyya kenan lam yuwasil faqira bai kyautata wa talaka ba talaka ba waya munna alaihi a tare da kyautatawan a samu goyi ko ya masa ya horanta masa bai kyautatawa talaka ba waya munna alaihi a tare da kyautatawan kuma ya masa goyi لا تأمر بالصدق kada ka ba da umarnin yin gaskiya wa takziba a tare da yin ƙarya kai kuma kana ƙarya kana kan kada ka dinga cewa kun gaskiya ku dinga faɗan gaskiya kai din a haɗa umarnin da kake yi na yi gaskiya kuma kake yin ƙarya la tanzur ila uyudin nasi kada ka duba aibubbukan mutane laifukan mutane kai mutane suna kaza mutane suna kaza kai ma ba kana cikin mutanen ba mutane sun cika yin kaza mutane sun cika yin kaza kai ma ai mutum ne to shi yake la tanzur ila uyubin nafi kada ka duba aibubbuka ne fuskar mutane wa tuhmila uyuba nafsika a tare da kyale sai fuskar kanka a daidai lokacin da kake cewa mutane suna kaza mutane suna kaza kana faɗa laifukan su kai ma ai kana da laifi a tare da kai ma kana da laifi kada ka duba laifukan mutane to ma'anar wannan darasin wancan darasi ne a nan wawul ba'iyya ba ta zuwa sai bayan abubuwan da fa'u sababiyya take zuwa a bayan su shi yasa nan aka ce lam ne na fiyu ne aka ce ta na ne ne ya sabab ne saboda na ne alƙa'ida ƙa'ida yunsabul mudari'u yunsabul mudari'u ana wakilul mudari na saba bi an mudmara wujuban da an wace ake ake koye ta wajibi بعد واو المعية bayan wawun wanda ake kiranta da suna al-ma'iyya al-masbuqa wacce aka riga ta da ne bi nafin nafi mun karanta bayanin sa aw talab ko kuma talab ma'ana abubuwan da a bayan su ne wawu sababiyya take zuwa to a bayan su ne wawu ma'iyya take zuwa sai dai akwai bambanci tsakanin ma'anar wawu sababiyya da kuma ma'anar wawu ma'iyya wawu sababiyya tana nuna sababi ne wawu ma'iyya tana nuna ai aiki a tare da ita akwai wani aiki akwai lokaci ko ya mutu na'am wannan bayani ne cikakke akan nawasibul mudarib mun karanta a juzul awwal hurufun nasri an lan idan kai ba to an ita ce ummul ba saboda haka ne an take yin nasaba tana nan kuma take yin nasaba a lokacin da ba ta nan wannan babu wani harafi daga cikin hurufun nasri wanda take yin aiki a irin waɗannan halaye guda biyu misali dan ko kai ko idan a lokacin da ka cire lan ko ka cire idan ko ka cire kan to kai kai ko ka cire kai a wannan lokaci to babu maganan nasibul mudari amma alfa a lokacin da tana nan ma tana yin nasaba a lokacin da aka cire ta ma ba ta nan ma tana yin nasaba saboda ita ce ummul bab ummul bab shine uban daba uban daba misali idan aka kawo kaso kaso a raba a daba to kaga shugaban daban shi ne zai samu kaso mai yawa in kowa naira ashirin ashirin ya samu da Allah shi ya samu naira goma sha biyar saboda shi yake ɗauke da duk ɗawainiyar gudanar da harkokin wannan daba da shi yasa an take da nasaba a zahiri ma'ana tana nan take da nasaba a lokacin da ba ta nan sannan kuma a lokacin da aka ɓoye an hadi biyu ne za a ɓoye ta da wazar shi ne a karatunmu ba da labi tarihi za a koye ta wujuban shi ne karatunmu ba da lamun shuhur ba da au ba da hatta ba da bawu sabadiyya ba da wawul ma'ayya waɗannan abubuwa guda biyar to shi ne ya shiga na lokacin والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم كما لم يعلم الإمريكي يتفق يتي جوازم جوازم filin mubari wannan darasi mun karanta shi a jizul awwal a can mun karanta lokacin da filin mubari yake wa ake wa filin mubari ta zama da wasu harufa ne a nan yana so ya kawo mana wasu daga cikin waɗannan harufa ɗin الأدوات التي تجزم فعلا واحدا يتي أبوه التي وفيل المداري قد جزمة جزمة الأمثلة مثالية الجزء الأول منكر لم nan kadai ya kawo mana da na wanda suke wa fi'il mudari guda ɗaya rak da zamanin yana so ya kara mana wasu harufa su ma suna wa fi'il mudari guda ɗaya rak da zama na farkon su shine lamma a waɗannan misalai guda hudu na farko kadiral gulamu yaro ya girma wa lamma ya ta'azzab bai tarbiyantu ba tukuna ذهب الرسول جكاد آياته ولما يعود بيداو بدكنا بنى الأمير قصرا سركي يا جنا قصر هذا الزقوم بكات كده ولما يسكنه بيزونا أشكبتكنا طاب الزرع سلو كو أبن نوما يا نونا ولما يغفر ba a girbe su ba tukuna a nan lamma ita ce ta yi wa filin mudari guda ɗaya rak na saba lamma ya tahazzab lamma ya'ud lamma yaskun lamma yuhsad to babbanci wannan lamma din da lam da muka karanta lam in ka kore aikin ka ka kore shi gaba shi ne misali in ka ce lam yazhab aliyun ila suq ali bai tafi kasuwa ba sun bai tafi ba amma in kace lamma ya zahab aliyu ila so ali bai tafi kasuwa ba tukuna amma zai tafi a nan gaba baka kore aikin gaba ɗaya ba ka kore shi a baya baka kore shi a gaba ba yana za ka ga in baka iya nawo ba za ka fahimci Qur'ani kuma da ba ku duba inda Allah subhanahu wataala yake cewa bal lamma yazuqu azab bal lamma yazuqu azab ya ka fahimta nan ba su ɗanɗani azaba na tukunan ba ba su ɗanɗani azaba ba tukuna ya za ka fahimta ke na za su ɗanɗani azaba haka wa akari na minhum lamma yalhaqu bihim lamma yalhaqu akwai wasu ba su riske su ba tukuna ma'ana za su riske su a nan gaba sabanin nan kenan ya kore aikin gaba gida misalai kudin nan kuma an kawo mana lamun wannan lamun din ana kiranta da suna lamun amri mun san lamun kala kala ne mun karanta lamun ta'adil mun karanta lamun juhud a ga kuma anan lamun lamun akwai wasu ma kuma kana ci gaba da karatu nawa zaka dinga samu nan yace litaji nif litaji nif kas litaji nif kasratul mizah ka nisanci yawan zolaya al-mizah zolaya wannan damar din babu amri ne ma'ana fi'il mudari ne amma fi'ilin yana dauke da ma'ana na fi'ilun amri saboda damar din babu amri ne liyabta aliyu min nafidata ali ya bude kofa ya bude kuma kawar amru ne ali ya bude kofa liyutqin kullu insanin amalahu kowanne mutum ya kware aikinsa ya kware sana'arsa ya kware da sana'arsa ya kware liwakir safirukum kabirakum karamin ku ya girmama babban ku kun ga duk anan ya ba mu ma'ana ne na amru shi yasa aka ce wannan filin ana kira alamu ana kira salamu akan misalin sa qur'ani liyunfiq zu sa'atin min sa'ati liyunfiq yasir yasir wannan inda za ka mai da shi lamu tarihi ne zai zama filin zai zama zama su za ka ce litan jariba liyarsa'a liyutqina liyuqira amma da ke lamu amri ne litan janib liyarsa'a liyutqin liyuqir liyuqir liyuqir kaga ya samu da zama kenan lamun amri in yi su da shi bil mudari to za a wasi bil mudari din da zama القائدة يتقائدة من الأدوات التي تجزم فعلا مضارعا واحدا لقد إن عرفها وأن تكي وفيل المضارع بدائية رد جزم لما ولام الأمر لما دلام الأمر والأولى نفرق وأنه لما تفيد النفي كان بعد معنى أو أنفان كل واني كلم كمر لم يتي غير أن النفي بها سيدي قولي ولما yastamirru zai zarce ne ila zamani takallumi har zuwa zamanin magana banda bayan magana a misalin da muka karanta a baya idan muka ce kabir al-gulabu nace yaro ya girma walamma ya tahazzaba bai tarbiyyantu ba tukuna ma'ana har zuwa lokacin da nake muku wannan magana ba ba ba wa yaron tarbiya ba har zuwa lokacin da nake wannan magana ba ba ki tarbiya ba shi yasa ila zaman takallum amma ba da takallum kenan zai zo a masa tarbiya daga baya والثانية عرفي نجو تجعل المضارع مفيدا للأمر تنا ما يرجع فيه المضارع يداو دمعنا لأمره في المضارع يزومنا دمعنا نفيد الأمر والنجين لام الأمر يكي غيره لام طيعا ننسبه لا مكشفنا جبرينا قلنا وكسن بذي شروبا والسلام عليكم ورحمة الله والله سبحانه وتعالى أعلم
Assalamu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah ya saka wa malam da alheri. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon fahimta. Allah ya sa abin da muka ji amfane mu daga nan duniya har zuwa lahira. Su kuma da mai tambaya da duniya.
Assalamu alaikum malam. Tambaya na shine bayan wannan hatta na ko ni hatta wanda yake yin wani abu ne?
abin da muke bayani kenan yahu kana karantawa zai dinga tafiya zai dinga tafiya ne karatun ka zai dinga tafiya za ka dinga samun abubuwa kala kala hatta kala kala ne akwai hatta harfin jarri salamin salamin hiya hatta matla'ai matla'ai akwai hatta harfin ghaya anan ba harfin nasiri bane akwai hatta harfin ghaya misali zan ce maka zan ce asiru ko kuma ce ko kuma ce akaltu samaka akaltu samaka hatta ra'saha tana zuwa kuma hatta har yanzu harfin asar kamar wannan misali da muka bayar da hatta din haya ne ma'ana ka san wasu ba ta cin kan kifi ko to ni sai na ce muku akaltu samaka na ci kifi saboda kar ku dauka cewa ni ma ina cikin wanda ba sa cin kan kifi sai na ce hatta rafaha har kan kaga anan ya bada harful qaraya sannan kuma hatta din a nan wajen har yanzu ya zama to harful asab saboda ra'asa din ma'tufun ne ala sama an gano misali akaltu samaka hatta ra'asaha hatta akasi ne kaman ka ce ne akaltu samaka wa ra'asaha ko nan yi da kanta kaga kenan anan hatta harfin gaya ne anan kuma hatta ya zamanto harfin abu kamar wawun da muka yi bayani ne wawun ma'iyya wawun kala kala kala daban-daban wawun kala takwas ne a larabci shi san kana fassara qur'ani ko hadisi in ka ga wa ka tsaya wanne wawun ce ana wanne irin wawun ce ana saboda karka bata maganar Allah karka bata maganar manzo sallama ka san wace wawun ce akwai wawun ma da ake kiranta wawun samaniya idan ana kirge ana kirgen abu ba a amfani da wannan wawu din sai a kirge na takwas misali kana so ka duba misali za ka duba wannan ayoyin da Allah subhanahu wataala yake cewa na a muslimatin mu'minatin qanitatin qanitatin da aka ce ne wa abkara wa abkara haka ne misali sai